الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata uku ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba biyu da shida za mu tashi darasi na ɗari da bakwai hadisi na ɗari bakwai da sha shida shafi na ɗari biyu da goma a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan inda muke cikin kitabu siyam malin yake hadisi na ɗari bakwai da sha shida ana abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu qal an karɓo daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa ya dai qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da amince Allah ya tabbata a gare shi ya ce da ni ya abdullah ya kai bawan Allah wato abdullahi bin umar kenan la takun mithla fulan kada ka zama kamar wani ya ka faɗi wani ka ganin ya ka koyi sunan saboda wato zargi ne ya ka yi ne amma shi abdullahi da yake abin da zai biyo baya ya gone ya ka faɗi waye sai ce kana ya kumul laila ya kasance na kiyamun laili ba ta raka kiyamun laili sai dina sai dina kiyamun laili kwata wata kaga kiyamun laili ba wajibi ba amma shi aikin alkhairi mun biya da kuwa baya abinda ake so idan mutum yana yi ya dawo mai ne a habbul amali ila lahi adwa buhu wa in kalla wa adwa muha wa in kalla mafi soyuwar aiki a gurin Allah shine wanda aka dawwama ana yi ko duk karancinsa wanda zai tashi a samu consistency a ciki wanda zai tashi kullum ya zalla raka a biyu ya ku wanda duk wanda zai raka a ishirin ko arba'in daga nan ba zai kuma yi ba wanda aka kuma shi ne wanda zai rika yi kullum to saboda haka mutum ya dau abin da zai iya kamar yadda mun biya cewa fa inna Allah la yamallu Allah baya kosawa ku za ku kosa to kuma a nan ne za ka samu gara fatar cewa kai tafiya ko kuma mutum ya rashin lafiya a cigaba da ba shi lafiya sabanin wanda taruwan daidai ya yi yau mai yawa ba zai kuma ba ya ƙara samun dama kama wanda za ka ga wani baya zuwa masallaci zai wai da kuɗi in ka ganshi a masallaci zai wai da kuɗi eh amma idan yana da kuɗi ba za ka ganshi a nan ba to ba a san mutum ya zama yana ibada a haka to ake ibada ta zama ko da yaushe ana yi to shi ne abin da yake faɗa yake ya kasance yana kiyamun laili wato sai yana mun faɗa cewa yana daga shiryarwa annabi alaihi salatu wassalam idan ya fara yi abu kullum yana kiyamun laili ba wajibi ba amma wallahi idan mutum ya sa ta a gaba yana yi zai rika ganin buɗi a rayuwarsa ba wai a banza ki ɗin yake zuwa an ka kwanta ba sai ya yi ma kulli uku a kan kafa haka annabi ya faɗa idan ka kwanta bacci zai zo ma kulli uku ya ce urkun alayka laylun dawil kai ta baccin da ai akwai dogon dare longa na yi sai dai kana iya rai ma kyauta wani ma dalla addu'a ba zai iya tashi ba to ne ba a tara ne na wasu abubuwa masu yawa muna da bukatu da yawa a gurin Allah madaukakin sarki wanda yake so ya ga wannan bukatun suna tafiya ɗaya bayan ɗaya to rike kiyamun layi kuma kiyamun layi din nan dora wa kanka yadda za ka iya ko da kafa yi da wukirin gani mai dai darabin awa a ƙarshen dare ya isa ran da ka samu lokaci isasshe sai ka zo wannan raka uku ka yi dogon karatu a ya yi dogon karatu misali kana tashi kullum rabin awa yau Allah ya baka dama ka miƙe awa biyu da rabi to sai ka yi kowace raka a sai ka kwatar da wannan sallar da annabi yi a baya a karanta bakara da ali imran a raka a farko ka zo ka yi haka ko kuma ka yi bakara ka yi ali imran zanno ka zo ka yi kulu wallahu da falaki da nasi ya isa idan ka ɗauki wannan sallar za ka ga abubuwan ka Allah wata hukumar sarki yana shiga musamman in ka tsara salon da muke yau faɗa cewa ka ajiye minti sha biyar ɗin ƙarshe kawai istighfar ne wa bil ashari hum yastaghfirun minti sha biyar ɗin ƙarshe ran ba wani abu da kake ko qur'ani ka rubuce ka gama biyawa kawai istighfar kake astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني عنك لي وان جواب shi Allah ba ruwan da yankinka da dabburi ake so kana yi yana wato ma'anonin suna bugun zuciyarka to duk wanda ya san wannan salar zai ga abubuwan suna tafiya didi abubuwan da kake yi suke a ranka baka gaya wa Allah ba ma zai ba zai yi domin shi yake ibadi ba iya addu'a ba ma buɗi ne babba a ciki haka kawai ka tuwa abun hawa ka rika karantawa astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi kana yin wannan shi ma za ka ga canji a rayuwarka abubuwan da suka matsayi matsayi ma suka zo wasu ma ba za ka iya faɗa ba ka taɓa gaya wa kowa ba Allah ne ka saboda haka da ni al'umma ta san muhimmancin istighfar to da ba za ka yi wasa da shi mun faɗa a karatunmu na suratul anfal da azumi cewa abubuwa biyu yake sa Allah ya daga wa al'umma kafa kasancewar manzo a cikin su da istighfari sai muka ce to yanzu mu babu da yake da shi ne istighfari ne kawai ya rage idan aka daina shi fa to za a sha wuya bayan kana yin sa zai baka buɗi mai yawa to aka daina shi kuma matsala ne to wannan shi ne abu da ya kamata mu lura ya mun ne tana da fa'ida sosai ne kafin alfijir da minti sha biyar ya zamto istighfar kawai kake sauran lokutan ka yi ko da san da zuwa rafiqa la ala din da kul ya ayyuhal kafirun da balaki da nasu da islam ko su din kai yayi amma dai zanto ana zuwa daren nan ana yi wanda ba zai iya tashi ne da rabi yi bayan karfe goma da rabi sha ɗaya shi ne wanda za su kwanta suna yi ya fi wanda bai ba gaba daya ya fi amma inda mutum zai zo kwanta da wuri zai dace ba wajen karni sha biyu da rabi in ya sallah ya yi kiyamun ne ya yi tahajjudi ba wa min al-layli fa ta'ajjal bihi nafilan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda in ya dace sha biyu da rabi ya yi sallah ya yi tahajjudi ba sai ya tsala biyun dare ukun dare ba ko a iyalan ya yi tahajjudi amma za ka ga mun kware a social media ba ba mu kware a kiyamun laila ba za ka mutum ka duba online karfe biyu da rabi uku ka rika ganin mutane rufe duk da dai cewa wani mantawa ya manta amma dai a kowane idan su hudu kana cewa salamu na siya ne kuma salamu kaga idan sa biyu yana kiyamun tashi ba kiyamun laila ba kiyamun tashi to gwara ba wanda zai abin alheri a wannan lokacin da sauki wani tsiya yake ciki da ku a wannan lokacin daidai gaba da Allah yake cewa har da zahiri bayu ana wa hal min mutakir bayu bal akwai ne roko a baki akwai ne neman gafara a gafar gafar wani tsiya yake yi Allah ya kiyaye to wannan shi ne abin da ya kamata mu lura dangane da abin da wato ya shafi kiyamun laili kaga hadisin yana wani idan da mu dangane da kiyamun laili sannan kuma hadisin yana nuni dangane da abu hali wajen zurfafawa domin zurfafawa a ibada yana janyowa ka kosa sun ya dina hadisi na gaba alaikum salam na Bajiwa, an tsallake mun tsallake daya أنا عبد الله بن عمرو قال جيني بمبيا جيبا يقرأ القرآن في شهر أنا دوكا بمبيا أنا بيانا yadda za a yi karatu alkur'ani a wata daya oke to yanzu magana da mutu a kansa muka tsaya to haka kuka bani a cikin takarda sai na dauka ni ma a ɗari bakwai da sha bakwai sai dauka ni ya tsallake nan ba sai na rabu da kuwa ba amma ɗari bakwai ga shi da sha shida sabon wani ba haka kenan ba to haka aka rubuta ba duk sai na dauka a naku lambar dan kan zuri da mutane sai na faɗi naku amma ni ma na 717 yaran aka daya an gane ko yawa injiniya ko malam Muhammad wani ne ya rubuto a ciki to 716 da 17 amma mun biya shi mun faɗi a cewa ga yadda magabata suke biya Qur'ani a sati cewa annabi alaihi salatu wasallam yana biyawa daga Fatiha zuwa Ma'ida ko sahabbai ma magabata haka suke daga Ma'ida zuwa Yunus daga Yunus zuwa suratul Isra a rana ta hudu kenan daga suratul Isra zuwa suratul Shu'ara daga suratul Shu'ara zuwa suratul Wasafat daga Wasafat zuwa Qaf daga Qaf zuwa Nas mun yi wannan bayanin da take yi kaga shi da ban manta ba cewa mun biya hadisi na gaba 718 kenan ne ana Abdullahi bin Amr bin Kana an karbo daga Abdullahi dan Amr dan Allah ya kara masa yadda yake balagan nabi sallallahu alaihi wa sallam anni asrudu tauba wa alayhi yace annabi alaihi salatu wa salam ya samu labarin ina jira azumi a jiri kullum sai na duk ruwayoyin ne kau mutum ya dawa shi da tamorawa an fahimta da kyau ko duk kun ga abdullahi dan amru dan abi yake ta bayanin da ya faru ne to sai yake anni asrudu sawma ina jera azumi shi wato ajiri shi ne asrudu saw almutaba'atu bainal ayyami fi sawm shi ne asrudu shi ne muka ce malamin musamman malamin mu gurabe da awar mutala a Allah ya kara masa lafiya mun ja yi karatu sai a yi sarki kawai a zo a fiye littafi da gudu a sauki a sauki saboda ana so a kai wa wata wani ba ko kuma ana indiyawa a zo ta gaba kamar yadda muka ce muku wannan daga cikin malamai yana yi alkashinawi kaga a cikin ɗabi'arsa shi ne ya zo a cikin littafinsa da ya da ya rubuta in ya zo matsala zai kwago littafi gaba ɗaya ya fiye da shi shi za ka ji littafi ya mata cikin littafin za shi koma to wannan shi ne to kaga almutaba'atu bainal ayyami fi sawm jera azumi a jere shi ake kira da tarzu wa usallin laila sannan na sallar dare bai ma arsala ilayya to shakka rawi yace shi kansa ya manta yace to ko dai tura mun yayi ya aika da zo wa in ma da kitu ko kuma haduwa muke da annabi alaihi salatu wassalam shi ke ran dan gaji wannan sai kai ka ga hadisi ne na ta ba eh jamorawa kake an gane ko to sai ce faƙada yake alam ukubar annaka tasum wala tuftir cikin ba ba da labarin cewa kana yin azumi ba ba ka ta kullum sai kai an ba da wannan labarin kullum kana azumi wa tusalli sannan kuma kana sallah tambaya yayi masa yace to fa sun mu'akkil daga yau kai azumi ka huta in kai yau gobe ka huta wa kuma wadan kai kiyamun laili sannan kai bacci fa inna li aynika alayka habban domin idan kai na da rabo shine haƙƙi a kanka kaga can gurin yace haqqan na kuma habban din dai ma'ana ne wato idan kai na da rabo na haƙƙi a kanka kaga haka ne kenan rabon haƙƙi a kanka haqqan am habban shi kenan wa inna li nafsika wa ahlika alayka habban ka sani cewa da ranka da iyalin ka duk suna da haƙƙi a kanka jikinka ba yana da haƙƙi a kanka kare yake ni da aka wani zari ya rasulullah ni zai iya wannan ina da ƙarfi Allah ya bani lafiya kare yake fa dum siyama dawud to duk ƙarfin ka ne kai azumin annabi dawud alayhi salatu wassalam kada yake wa kaifa to ya azumin Dawud yake kada yake kana yasumu yawman wa yufiru yawman annabi alayhi salatu wasalam ya karanta yana azumta da yini ya kuma sha yini a annabi Dawud ya kasance yana azumta yini wace gari ya sha sai ce wala yafiru idza laqa wane mutum yace kuma duk da aka tsara da bagen fama baya guduwa domin da karfin sa ba dai karfi yayi magana ba to sai aka gaya ba shi ma annabi Dawud a bagen fama baya guduwa da karfin sa inda yana azumin yau yayi gobe ya huta qala man li bi hadhihi ya nabiyallah man li bi hadhihi ya rasulullah yace to wato manni bi hadi yace ya kuma ni zai yi da wannan kamar yana nuna ba cewa ai wannan wani abu ne wanda ina ganin zan wuce shi ya ma'aikin Allah shine manni bi hadi to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce shi kuma yana ƙara nunawa wato annabi alaihi salatu wasallam shi karfin da Allah ya baki ne yawa manni bi hadi to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to kala a ba da ado ruwa ba cikin tsere cikin masu ruwa ya shi a dawo ina ibnu abi raba yake cewa la adri kai ba da karar kiyamar abai yace ban san yaya ambaci wato azumin har abada ba yace ban san yaya ambato shi haka ba kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam la saba man saba al-abada marratayn amma wannan abu da Adamu ya faɗa ai an ba ma hujjar a baya. Ai ya faɗi siyamul abadi ya yi adadi kullum shi ne kawai. To amma saboda amanar ilimi da duba ko wannan bayan Allah ya ce zai mutum ba zai shaci ba ba. In ya zo ruwayar ma idan ya manta wani guri sai shi ma ya manta. Saboda amanar ilimi. Amma wani ya je koki kawai sai ya zage su. to sai ya ce la'adini kai ba da kara siya ba labari ban san yaya ya ambaci azumin azumin zamani ba da ake kiran sa azumin har abada kare da yake annabi kare da nabi sallallahu alaihi wasallam la zama man zama abada ba wace la zama man zama abada annabi yake to babu azumi dai ga wanda ya azumin kullun kullun yake sai azumi ba azumi gare Isa maganar azumtar ashirin da hijja ai kaga da mutum ya karanta ya san cewa ba abin jirfana goma domin haramun ne ka azumci ne ranar arba a ranar sallah saboda haka azumci jirfana goma haramun da ranar sallah da waki garin sallah a ya kuke shi duk ba azumci to kaga wajibi ne a yi a lura kenan a kiyaye to wannan hadisin kusan tsarin bayani ne a kan hadisin da ya kuka biya zaɗin ne. Ɗari bakwai da sha tara. Amin ma. Wanda ake kame baki da shi, wannan ba komai. Ai kaga cikakkiyar ma'anar azumi ne shika ta ba. Domin ma'anar azumi literal ne din ai kaga ta aka daga kullu alfujir zuwa ne. hatta yanzu da kai shiru ba dan kai magana yanzu ba shirin da kai ajini kai a luga eh shi ne literal meaning kai technically kuma min dulu al-fajr ila ghurubi shi ne istila daga kullu al-fajr zuwa faduwar rana duk wanda bai cika wannan kaidar ba sunansa ajini amma a luga yawa azumin da ake yi na ranar sallah babba wannan su azumi ne lugatan amma ba istila ba ai ka gana na Maryam ba da take ni da zartu ne rahmani maza yawman balan ukallima yawma yaqiya wannan shirin da dai na cewa ba za ta yi kowa magana ba ajiye dai amma na magana na iya wannan lokacin ba daga kullu alfijir zuwa faduwar rana ba to shi ka al-insan shine ma'anar ajiye kawai kadewa عن الكلام او او الاكل والشرب ko والجماع kaga wannan abubuwan duk za a kirawo shi da shi ajiri amma a luga dari bakwai da sha tara ko an abdullahi bin amr bin al-as qala kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tasumu dahra lalle kai kana yin azumin har abada shine kaga ƙarin bayanin sai ke na har abada da yake bai shi ne aka ce wato man zama abada ba wata kumul laila sannan kana kiyamul layli fa kullu na'am yace kwarai kwarai kare yake laka idza fa'alta zalik yace to ka sani idan kana yin haka ne ba ru sai yace hajamat lahu al'ayn idanun ka za su koma ciki ya yi jaja ya koma ci kullum sallah ba bacci a to idan mutum zai koma ci eh shine hajamat laula ay ay zarat wa dakhalat yayi kogo ya fada ci ya ka ci da zini sai kuma me sai ce wa nafi haslahu naf sannan kuma zaka wato annafu shine abin da ake nufi at-ta'ab wato sannan ranka zai gaji zaka gajiya na tambaye ku zafin da ya wuce wadda ne daga cikin mata annabi ya gayo hijiyarta a masallaci kan ba mu manta a manta a wuce annabi ya ce hijiyar waye wannan aka ce ai ta wanda da yake kwanci kun biya a riyadu sare kun biya a cikin adabul mubarak wace ce zainab barakallahu fi ita ce zainab sai annaba ne za su salatu ya gani ta saurayi igiya wai ta ka ji ta makale a jiki haka dan kaka fada annabi yake ta waye wannan ta wanda ji ki to ku gani inna allaha la yamallu hatta tamallu ku kire ta aka kire in ka ji kawai ka tafi ka kwanta dan kan muji ya muji ya je ka fada wani abu kuma a zallan da kike ce yawa to wannan ji to kaga to shi ne yake la sama man sama dahara ba azumi babu kwata kwata ga duk wanda zai azumci har abada azabani gaba daya dan mu talatati ayyami dan mu dari kulli sai annabi ya baki dani yace azumin kwana uku azumin zamani ne gaba daya a wata inda za ka azumci kwana uku a wata ya ike ka shikenan domin bainal hasanata bi ashri amsalha kuntu sai nace bai ni iko aksara min zalik ina da ikon yi fiye da haka kada ji shi ba sun so ma Dawud to kai azumin annabi Dawud alaihi salatu wassalam kana su mu yawman wa yake yawman kaga dai da yake bai bai sanni haka dai wato azumin har abada wani ga wannan suwa yake na kara bayani wala yasiru ila laqa duk da haka kuma annabi Dawud aka hada abinin daga baya guduwa a dai karfi chemical energy ake bukata ba to yana da shi kullum حديث من الذي بقي العجرم أنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى صلاة داود إلى الله صلاة صلاة داود عليه الصلاة والسلام أحب الصلاة إلى الله ما في سوى وصلى قرآن الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام التي صلى على داود أمن في الله يتبتع عليه وأحب الصيام إلى الله صيام داود ما في سوى azumi a gurin Allah shine azumin Annabi Dawud wa kana yanamu nisfal layl ya kasance yana bacci rabin dare wa yaqumu thuluthahu sannan kuma ya tashi ɗaya bisa uku na daren yayi ne yayi qiyamul layl wa yanamu thuluthahu ɗaya bisa shida kuma ya barcin sa wa yasumu yawman wa yusir yawman sannan yau ya azumi gobe ya huta ba ne mu kaga hadisin yana nuni a wata hanyar dangane da zurfafawa domin karka zo ka kosa ka daina sannan da tausasawa jiki da ranka ana buƙatar haka ana abdullahi bin amr bin al-as haddata haddata abdullahi da amr da al-as ya zanta da cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zikira lahu tawbi yace annabi alaihi salatu wasallam an ambata masa ajri na yadda nake ajri bada kala alayya sai shigo guri na malikaitu lahu wisadatan min adali yace sai na dauko bulu na dauko bulu na wato fata wanda ake yi irin wanda ake yi na sarakuna yace sai na dauko na ajiye masa kun ga da irin wayannan ruwayoyi kamar da nake ga mai kun ga a can wayannan ruwayoyi cewa ya aika min yayi ko kuma ba haduwa muka yi ya manta ba kin karo na ja ba ku wannan misalin in dai ba mutum ba gaban malami ya je ba shi ne zai da ya dauki akida ta morawa to shi ne zai samu kansa cikin iskari amma ba iskari gobe a na ja ba da wannan misali saboda haka ruwa ya ɗaya ke idan gugutsara ta idan aka je sai a tattara ba turukul hadi gaba ɗaya baka sako guda ɗaya yace sai na wato ajiye masa kulu min adami na fata na rigar fata kaga a nan a larabci alƙaitu ba da zibi yanzu na ba zai ke cewa alƙaitu da wuna wurga ba amma ka je gaban malami zai gaya ma ba wurga annabi aka yi ba yanzu nan da more ne zo nan zai ce wurga annabi ne ba wurga ba aka yi ba ko ba irin fasarorin da kenan ba gaba ɗaya abu ya kishiya duk abu mai kyau sai ba da kishiyarsa ba dan Allah ban ta gaya muku anan cewa in mutuwa zai aka buɗe maku kari bi zai buɗo inda kalmar fyaɗe take ba za ta faɗa nan ai kuma ga shi kun gani an buɗo an baji ya buɗe babu gaba ɗaya shi ya kirkira wallahi babu babu shi ko yau na ji wanda daga cikin tamorawa tamor ba tamoran nina dan uwansa na saurari ban saurari na tafiyewar yake zancan gaskiya yake dan tabore namu ne yace amma da yi abin da ya kamata bai ce ko shakka babu kare da yayi gaba ɗaya maganganun nan da yi babu da kanka ba na ne Allah idan zan da ke zo zai taro yace a kusa da shi yake zama yace amma dan dai na gaskiya um abu da zai yi abu da ya kamata yace an kure haka ya rika bara yace ko shakka babu mun yi kwanan bakin ciki yace ba mu ji daɗi ne yace amma gaskiya abubuwan da ya faɗa gaba ɗayan su kirkira ne shi ya kirkira a cikin kwakwalwarsa alhaqqu ma kan yadi a ada kun san mutumin naku depression ya gaba yana da ciwon depression ya gaba wani legal advisor din advisor din sa yake ga wani abokin mu shi kuma shi ma barista ne bayan abin ya faru ya kira da ke barista dama ki suna bugawa yace mun samu matsala ba yace ya yace malami ba ya yin magana mun ga ya mun ga ya ba ya ke doka yace mun yi mun yi da shi wallahi sai da muka bai jawar wani yake da yace to yanzu da yawan mu gaskiya doka zani wallahi suna nan sai buga shi wanda ya Allah yana da rabo dama ɗaya daga cikin fa'idodin shine wanda yawanci kowa in ya zauna an zaka gaba kanin ka ba waye ka duba a dake ko an jawo ni akwai bawan Allah da yana zuwa karatun mu na zira na ranar lahadi babban mutum ne duk kun san ya taba yin waya yake wai me a sahabul kaji zuwa ya sahabu nake masa kuwa da yace wai ne ne shi a nake su ake wai dan sa ne yake zuwa mahaifiyarsa kawai ta ga yaro ya ji yayi dare ya take daga ina ta bincika ta yi faɗi daga inda yake ta gaya ubangiji inna lillahi wa a gidana ya saka da a hankuri ne mutu bayanin ne a sahabin kaji domin na gaya muku ni na daɗe a cikin gurbin wallahi da lai cikin abubuwan da ɗan damu ne maɗa na rantse da Allah ba fa kai ki ke cikin goma ba wallahi da lahi saboda na sha gaya muku cewa duk ran da yi karatu ni sai na sauke na ji duka sai kai biyun dare wani lokacin na ji har mai ɗaki na tana cewa wuce yi sa da shi wani wai me ba a gane komai na ke ni ina ganewa ke kuma da ba ba dan ke na kunna ba dan kaina Allah har sai daga cikin malaman mu da yake yi tattauna muka yi hira da wasu abokan mu nace ni za mu je in zauna da shi in gaya ma wasu abubuwan da shi baya jin sa nace ni na san nan gudun da na sani ni ina sauraron sa duka duka ga hanje da neman kwanda karatun sa shi suka mun memory da shi duki ga baya ya kuma kika 64 haka dan tsawa hudu yake yana zakin zabai na taba gaya muku a nan akwai wata juma'a da Allah ya taimake mu juma'a da daga mai zuwa aka dakatar da shi yake cewa ya lalubo wasu sahabban abu kari rijal sahabbai biyar da su fara zuwa ba a ƙarya suke yi na ji wannan da kunne na sahabbai biyar sai Allah bai ka lokacin ba shi kuma aka dakatar da shi ina ƙara maimaitawa duk wanda yake yin wani abu ai kun ga wani zai ga na yi rubutu cewa yana yin tuban nan kafin ma a tuna gurbin ina cikin gurbin ana saka da tura wasu malamai na da wani gurub cewa ya yi tuban farko ina jin wannan sai na saka a jeji na cewa tuban mu dudu dan ba ka ake tuba ba to shi wannan lauyan yake su suke da suke ce malam ba ma haka ake matsabar ake ba haka ake wasu abin da suka ce ba kar ya sake a tafi kotu domin su sun san shari'a in aka je kotu za a samu matsala suka je aka yayi wannan dirwaye bai kaman wankan suka ce masa ba fa haka ake duwa ba na rantsi da girman Allah maza ba ka sai ya fito ai ka sai da cewa Allah ya ji illal ladina tabu bi wa aslahu wa bi wa bayyanu fa ulaika yasu ai nayi wannan rubutun jira nake wani mara kunya yace sai dalili mu ga ya ba dalili cewa tuban ku duni tuban bi ba kun ga kuma ko ajiyar bosu bal ayya kuma bai ta cewa tuban ku haka ke tuba illal yanzu idan ya tuba yawmul bara da karubuta duk kaza kiza akwai a ciki ya za a yi da ita muqaddimatul ajiba da ka rubuta duk kaza ki safai ka ci mutuncin matan annabi a cikin za yi ta tuba yayi Allah ya tuba illal ladina tabu sai wanda suka tuba wani wa aslahu suka gyara sai ya fito ya ce bi yaran da suke tare da shi kowa duk abin da kaje kai a kanka ba jiya ga ya ba sai ka yi bara'a fa da wannan shine tuba domin tuban wanda yake gaba gari da wanda ya halakar da mutane da bambari ballantana wanda ya tsallaka red line da ake kira al-khattul ahmar red line shi ne annabi kenan ba a tsallaka shi ba a tsallaka layin annabi alaihi salatu wassalam domin annabi ne mai ceto in kai ka ci mutuncin sa zai cece ka kuma sannan yanzu idan ka ce ka yaje abin da aka yi wa annabi kai kai asuwa annabi kai yake da hurumin ya yaje abin da aka yi kuma baya da ko bai ni saboda haka ba wanda ya ce yaje wannan al'amarin da ya faru babu shi wallahi babu haka yake saboda haka gani ko a cikin mutane da kai mai illa ka je sai dan wani abu da ka bayar wa magada amma ko wani ka tunta yanzu ya mutu ballan da Allah alaihi salatu wasalam sai ka ba ki hakkin sa sai Allah ya tume ka ranar kiyama ballan da Allah kuma al-khatul ahmar dalla red line haka ke kira ba a tsallaka shi to shi da wa bayyana haka shi ne Allah ya ce illal ladina tabu sai yi tuba kuma tuba ya a karkashin tuba akwai sharbatu annadamu alama fara wanni yadu Allah ya auda ila ila gabi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha wannan sharhudu da wani bakar da alari bane bakar da alari wannan sune jaradan tuba sannan kaga abu na biyu illal ladina tabu wa aslahu shi ne yazo ya faɗi hitsa na da yi cewa ya bari ne malam madadai da malam kabir abdulhamid sun fi kowa mai mai damar cewa ka tuba a filin taron cewa ka tuba har yanzu akwai lokaci amma ya ce sannan karan faru ma da ya buge magana ai za ku kai yana magana ne daga dara cewa har yanzu yana kan bakarsa kaga in lallaji na tabu wa aslahu sai ka gyara tsakaninka da al'umma da Allah da kowa ma da lokaci to a ta littafin da na rubuta kuna kallo ba an littafi ne ya zo kuma gyara cewa duk inda aka sa ana tsakiri sai da kuma gyara duk inda ana ya bayyana ya jire wannan ne wani irin tuba ne haka idan ya tuba ya ya watsa littafin cikin al'umma bai je ba mana kuma ba ya je ba kuma na'am aka yi aka yi abinda na ta yake cewa kaga Allah madaukakin sarki ya ce idan kin ka saba wa kane mu gafaran sa sai ya ce ba amma hakkin wani wanda kuma a cikin mutane wanda ya kowa daraja da kima ka taba hakkin sa wai sai ya ce ba shi kuma baya nan shi ne amsar baya nan ballantana ya ce ya yafi to shi za a duniya yake da haƙƙin annabin aka kai da shi to jira ya mutum kisa ƙa'ida yake da jira ta ce bare kuwa wannan shine karatu kaga akwai wanda ka manta ko ibnu kadan da zuwa yi ai akwai wanda sun yi laifin suka zo suka dawo wurin annabi suka dawo annabi ya rabu da domin shi yake da haƙƙi haka sai na umar yake ku kyale ni jire masa kai annabi yake rabu da shi nawa akai domin yana da ko amma idan baya nan ba bai haiki to kaga dole ke kawo ayar ku tsara lura da ita domin duk wani akaran ba da ina faɗa duk wanda ya yi wannan inda aka halitta Facebook na shiga ba taɓa posta irin yadda nake yi yanzu ba na rantse da Allah ba ruwa na ne ba na posta amma yanzu jallayi aka tsallaka kuma muna yi don wanda suka tafi da mu su gane cewa ga manufar mu kuma ga matsayar mu ɗazin da wata baiwa Allah daga kuwait ta kirawo ni akan wannan matsalar ta ce wallahi da lahi mahaifiyata da ta ji wannan abu har sai da zai ce kuma me yasa kika ji lokacin da ta ji har karfe uku dare kuka take na rantsi da Allah har uku dare tana kuka to haka iyayen mu ba aka rika sa su kuka nace to ai baka ji komai ba nace ne ni da na san ma za ta ji ta ji a rediyo aka kunna ta eh duka wannan din na rika bidiyo da sun ji amma dai kaga an yanke kowa hanzari an yanke kaga illal ladina tabu wa aslahu wa qayyadu sai ka fito kai bayani cewa duk mai bila duk ake tafira na dora kowa ya sauka in ka tafi kai da Allah shi ne batu ba sai Allah yake fa ulai ke tubullahu alaihi in suka yi wannan sannan Allah zai ka duba idan muka ce tuban ka bai bar ƙarya muka yi mun yi ƙarya ba saboda haka tuba ne ba ina gani yanzu da kai ko numfashi kai a feji na daga ban yadda wani lokacin gari ba na bukatar irin kafin da Allah ina gani mutum zai zo ya wuri ko to blocking ne ko da zai da ne blocking wato mutum biyu na ce ka zo da wanda ya zo yana ba da hakuri nace Allah ba za ka dawo yanzu sab na ce baka ba na bukatar irin ku abokai na annabi a ke da layin su kuma ka zo ka rika cewa kaza kaza ai nace ba ba compromise nan wallahi akan annabi kowa za mu rabu ne kowa yake akan ne annabi alaihi salatu wasalam to ashe soyayya kariya ake masa ke soyayya kariya ke nan barista ya kira wani ce na yi murna ya ce mun wallahi ba la yusuf ba iya ba ni soji hamsin da wani abuwa ya ce yanzu mun buɗe ni ya ce har da wani san daga abuja ya zo ya ce wallahi zai inda karfin ya kai haka ake bukata haka yanzu lauyan musulunci kenan haka sai inda karfin ya kare an ba da wani labari da na yi murna kuma daga majiya da juji lokacin da aka sa mai girma gwamna wato tuban ya ji ne ya dariya ya ce ai ya tuba da wuri ya ce daga jan zare na ce to alhamdulillah daga fara jan zare haka muke bukata a yi yanzu aka fara jan zare shekara goma sha kana shiga hurumin annabi sannan bayan nan muka ce to in ya fito ya ce ya duba to ya za a yi da kuma tsanin tsammani ke ya yi da bai a tambaye da abu ne da ya tsinci ne wa ya yi da bai da yayi duk muna bukatar wayannan ballantana a san ko ka ta zuwa kan su bukari sai ibnu tayyiba da yake zai lafi tsari a zaune in ya zauna da ka ji ba ibnu tayyiba da yake littattafai mujalladat da ka kai ka zo yanzu an sai ka buɗe ka gata wala ya kabi bi an ce maka za ka za wa laika bibi ba amsa wannan ai babin da aka yi wa musulmi a yanzu ko ai ina ji tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa har zuwa yanzu a taɓa samun wanda ya yi mutunci da ke ta albarma irin yadda wannan mutumin ne ba Allah wasu abuja ne ba sa gaya annabi wannan kalmomi na rantsi da Allah ko su wata mata wata baiwa Allah akwai kallon da anan na gani ta kirawo ni na kallon Afirka TV da safa da suke mai da ina da wannan na gani ina kuma gani ta kirawo ta ce mun malam dama Abu Jahi ba guda ɗaya bane nace guda ɗaya ne tace wallahi ni ne ga wannan na kallo Afirka TV tana kuka tace na rantse da Allah da zan samu dama in na fasa tibin nan in shaki ne na fasa ta mutane sun shiga damuwa ciki da damuwa to shi ka waɗanda ko ba Allah da naga ya tuwa a nan tukunta saurayi ne mutane na rubuta wa cewa idan dai in ya ga sako na ya tau duk littafin da yake bukata na karatu ni zan sai masa ya ci gaba da karatu yace ya tuwa al-dabbabi shi ake kiransa yaro ne mutane ya fito yayi bara'a yace ya fita ya daina a yanzu na ji wa'annan amma yanzu za ku suna ta fita to mu da masu muke so nan nan cikin gari gari duk mai yan uwa a cikin gari za ka an ja masa mutum daya biyu haka ya an cike mu da wannan gurin ko kuma sai mu zauna kawai mai shiru na eh ya gaji yake zai da kabarin na ji to saboda haka wayannan abubuwan bayan Allah abubuwa ne da ba a compromise na ne annabi alaihi salatu wasalam ba dai yake da kowa ba ya kamata mu kiyaye kuma hakkin san wani ya zo yace yanzu ai an jabe an yi kaza wani zai zo da dan karamin tawilin sa yace ma ai alfa jiga tsakanin bawa da Allah ba bangaren annabi ba yawa ba wai bangaren annabi ba domin na ga muku shi al-khattul ahmar ne idan wani kai wa dai ko Allah kai wa sai mutum ba roƙo da kai yau wai an bayyana da shi ko hayyul la yamutu amma idan annabi kai wa shi an riga an gama yin ijma'i a kan cewa duk malaman musulunci na hada kan in mutum ya ke da wannan gurin to ba tuwa ko ya tuwa sai an ba haji ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اجماعه nuwallihi ma da walla wa nuslihi jahannam aka malamai suke ijma'i haka kawai ana zaune ba dole ma mu shiga masibu ba kala kala duka dalilai ake neman wani dalilin daban mu je zuwa to shi ne malai shi gaba da gaya mana cewa Abdullahi bin Amr shi ne ko 700 حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له سومي an ambata annabi alaihi salatu wasalam azumi na fa dakala alayya sai shigo guri na balikai tu lahu wisaratan min adadi sai na shimfida masa wato bulu na na na rigar fata shine min adadi sai ce ne ashu ashuwa ashu hadithun abinda aka yi tute da shi bawan dabino ishirin na kai ya gira dai abinda aka yi cuce da shi kamar audi ga ciki to bawan dabino ne la hawla abin gangan ya bawan wannan ganyayyakin su aka sa eh su aka zuzzuba a wajalasa ala al-ardi ja annabi ya zauna a kan dandagariyar kasa wa salatul wisada bayni wa bainahu yace sai ran dokunan yana tsakanina da dinda kuma kasa ne kuma kasa yake ce mako tuntun ko to shine a gurin sai kawai ya ya zamto yana tsakanin sa da Annabi alaihi salatu wasalam bakale yace amma ya fi kamin kulli jari salatata ayyam in bai je ka ba akwai wanda wata kai azumin bana uku kale yace ko ya rasulullahi sai ya ma'aikin Allah kala wato abun nabi wato sai yake irin wannan abun kamar kana magana da mutum ka ce kaza zai rika so kai iya haka yana irin ai misali yana jin kunya sai dan nuna cewa kamar yayi marka dan sai ruwaya haka za ta nuna ba sai ce ya rasulullah annabi alaihi salatu wasalam kamar ka ce wa da kenan wa da kenan sai ce kala kamsa sai ce dogiyar ba kun ya rasulullah zai ce ya ba ikin Allah ya faɗi kalmar cewa ya ma'aikin Allah ya faɗi wannan kalmar domin annabi ya san cewa shi ne ba zai ce a'a ba amma dai zai gani wacce kare ke ce saba da bakwai fa kulti ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah ka kai shi ma dai limar ba kare shi sai annabi ya ce tara fa kulti ya rasulullah yace sai nace ya ma'aikin Allah kare sai ce idan ajara goma sha daya ثم قال زميتي قال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ce la sauma fawqa sawmi daud to bari ga ba ba azumi inda na nafila ne sama da azumin annabi daud ya karanta har wanda ake yin garan rabin zamani tum yawman wa aftir yawman abin da nake so da kai sai azumi yau gobe ka huta to kaga wannan kenan to bara mu ga a wannan sai ce babi na gaba babu to mai tarara sha'ban eh tarara sha'ban tarara shine akhiru shahri karshen wata shine na ga muku kwanaki yayi ba dole sai tsakiyar wata ba sai ka koma tilmidi zaka gani cikin kama'ilul muhammadiyya yayi wannan isara hadisin ala sirri da ba a so kun ji ai kun san duk lokacin da aka zo akwai wanda za ba za a ceto akwai wanda kuma za su ƙara jinniya wani alaran ma je shi ma ko wani a kaso su ce waye shi ya rantsi da Allah an arziki da bari yake jira sallah daidai ba to dama ba dan su muke magana ba mu muna magana ne akan wannan ai da ba kana ina wani yanzu wasu suke cewa ke dan ma zalunta su akai shi suke bauta suka ce Allah ya zalunci ke nan dan me yasa za a dace shi da wuta kuma a kona shi wannan hujjar da ya bayar kalakta ne min nari wa kalakta hu min ji wai shine hujjar kamar yadda wasu suke ganin fir'auna ma sun yi shiga wutar zalunta sa ai duniya ba za ta wuce ba haka dole wani bawan Allah ke yace mu wai shi wallahi duk da bai da ilimi cewa ya duk da ni jahili ne nake a ba ka ni da baka sani ba ba ni jahili ba sai yace to wallahi ko shi ko shi ba ya da zai ga wannan abubuwan ne yace ka gode wa Allah Allah ne yake yi ka ai godiyar Allah za a yi man ya adi Allah ko huwa al-muhtad kiriya ce da Allah Allah Allah ya kiriya to kaga sai yace sau mi tara da sha'aban azumin da yake magana akan tara da sha'aban akhiru sha'aban kenan karshen sha'aban me yasa aka kira shi daga asiru ne kuya dan karka manta kalmar aka ce wai saboda kuyan wata a wannan lokacin ai kuya yake ko da zarar ya ji zai koma yana kankanta kuma zai kuya shine wai wato kuyan da yake a lokacin listirari alkamar fiha hakan take shine daren nawa ashirin da takwas da tara talatin idan bai shiga ne in bai shiga ba kaga an je an sha da kai ko kuma ashirin da bakwai da takwas da tara da kan mutum ya je ya kina daji to shine tara da ka'aban nan عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساله او سال رجلا النبي ya tambaye shi ko ya tambayi wani mutum wa imran yasma'u imran yana ji bakani ya aba gulan ya kai baban wani amma sun ta tarara hada shahar baka adin cikin wannan watan ba kali yace azunnu yace ina tsammani inna lillahi wa inna ilaihi dama mun zo ƙarshe ƙarshen hadisi yace ina tsammani kale yace to ya ani ramadan yana nufin ramadana kala rajul sai wannan bawa Allah yace la ya rasulullah yace a ya ma'aikin Allah kale sai yace bai za a tsarta fasum yaumai yace to idan ka tashi wato shan yin buɗe baki kai azumin kwana biyu idan zaka sha abin nufi kaga idan mutum zai rika azumtar kwana biyu a kowanne wata azumin kwana nawa zai yi kenan eh kwana biyu ya biyu ya huta nawa kenan yayi a ashirin an fahimta azumi ashirin kenan kwana biyu ya huta daya eh uku sau goma talatin kenan an gane ko wannan shi ne ina ga mu tsaya anan abu na karshe da nake so in ja hankalin mun ƙara tunatar da mu shi ne dangane da wayannan kwanakin gwalagwalai abin da yasa ba ba faɗaɗawa saboda gari ya shiga malaman mu gidajen rediyo da wuraren hudubobi ana ta bayani akan amma dai kusan wata gaba ni da nake so ƙara jawo hankalin mutane akai shine abubuwa guda biyu abu na farko shine dangane da abin da ya shafi ayyuka alkhairi a wannan wata tare za ku ga abinci na na rubuta cewa yana ɗaya daga cikin ayyukan alkhairi mafiya girma a wannan watan shine murna da tuki ɗan jamhuri domin domin biyayya ga annabi san annabi ibada ne ibada ce kuma mafi girman ibada ma na zo a cewa karan bana ya tambaye ni da sai in gaya mana san annabi ibada ne saboda haka shine dalili an fahimta da kyau ko wannan al'umma da take ciki shi ma alkhairi ne mai yawa alkhairi ne mai yawan gaske to banda shi akwai abubuwa da yawa duk wani abu da ka zana kwaɗai tun da kai a ramadana ciyarwa sadaka kyauta tallafawa marasa ƙarfi duka yana ciki ya kamata mu tuno wayan abubuwa mutane suna cikin bukata wallahi dawa yanzu ta kai matakin da ta kai ta zama sarki. masara haka gero haka duk wani kayan abinci to wayannan abubuwan masu alkhairai da suke yi a cikin watan ramadana a wayannan kwanakin ma ana bukatar mutum ya sai gero dawa shinkafa wani abinci ya ba wa wasu yana ce abin da Allah ya yi su shine abu na farko da nake so in ja hankalin mutane sannan abu na biyu masu hannu da juni su daure su fito da dukiya rago yanzu ba na talaka bane da mai karamin karbi matsakaici Allah rago ba nasu bane in kana so ka sai rago ba in dai ba ka fuzuru ba ko daga dubu tamanin zuwa sama ne haka yanzu abin ya koma saboda haka ya kamata al'umma cewa duk da kai kaso suna ta shigo da shanu da raƙuma da yawa wallahi abin ya fi ƙarfin talaka a daure a sai dabbobi a ba wanda za a iya ba wa ɗanye wanda za a iya soyawa kuma a soya a ba su don na gaya muku tsirar lahadi akwai waɗanda bayan allah da azumi ta musalla ke zuwa ta wuce ba su nama ba allah saboda sun baro garinsu yanzu ba su da kowa kuma ba wanda ya ba su saboda haka ya kamata mu fahimci wannan cewa a kyautata wa al'umma a fito da hanyoyi na alkhairi da za a dafa nama wato me yawa a raba wa mutane a kukkulla duk kankanta sa a raba wa mutane akwai irin masu tura baro wani yana sai da lemo wani kankana wani daga garin da yake kuma bai da kowa a hanya a gabu yake gwada in ba su kula da irin wayannan ba duba bai ba su nama kamar yadda na gaya muku ran lahadi akwai bawan Allah da aka gaya muku shi sa yake sa yake ciwo a kato ko rakumi a soye shi gaba ɗaya kukulla ya rika yawo guri guri shi kuma ma ka dai ke raba shekara sama da bakwai aka ce mu shi al'adar sa kenan kawai ma ka dai ke raba kaga wannan tunani ne saboda zai zo ya wuce ma ka ci bai tunama ba domin a yawo a titi yake yawo to ya kamata dan girman Allah ba za mu da juri dukiyar nan ba ne da ke tafi a kabari ba ka ba wa Allah ka ranta wa Allah ka ga irin wato ta goma shin da za a yi ba amma dai gaskiya abin da ban tsoro jiya kawai na ja wani mun tafi kara mun je kallo gaba na rika faduwa Allah saboda al'umma za ka ga cewa duk da Allah zai kawo zai hore din da yawa za a siya amma dai za ka ga yadda ake hada-hada a gurin abin zai baka tsoro ba mutane saboda haka ya kamata masu hannu da shi su sai dabbobi a dafa a ko a tsanye ko a soyayya a raba wa al'umma wanda za su iya ba da abinci a wannan lokutan su raba wa mutane abinci amma tsadar ta wuce yadda ake tsammani ta wuce gaskiya saboda haka wannan ni shine wato jan hankali na da nasiha ta magana cewa wato ga sharadin dabbobi ga wanda za a yanka lokacin da kowa ya zamto zai yanka ne ba amma yanzu ba kowa ne zai yankan ba shi ne za ka ta bayanin cewa zai ɗan shekara kaza to ba shi da kuɗin yanzu ka fi surutun ma kana da kuɗin sa ne amma lokacin da muka ga akwai shekarar da har matasa marasa aure shi da na rike musu faɗa kuma mun samu matasan da da yawa sun yi layya lokacin da rago lafiyayye za ka ke samun na talatin da biyar na dai musu gori ina cewa waya a yanzu kudin rago ba kudin waya bai gaskiya android yanzu akwai ta arba'in za ka samu amma ragon dubu arba'in yanzu bai kai ya kawo ba daidai yanzu a zaka ku haɗu kai ku haɗu da wani ku ba wa shi ba ba a rago ba a sa wanda za su fi na dubu ɗari uku wani fa muna magana da shi yace malam ka ba ni dubu ɗari da tamanin zuwa ɗari biyu na rantsi da Allah adiri ta wutan ka koma ragon na ce ka bare yace Allah da gaske yake wai dubu ɗari biyu na baki adiri ta wutan ka koma ragon na ce rafa amsa sa kai na ce sa in yace Allah rago ba saniya ba to a shafa ba jiya da yara kawai a yi hakuri a ka ji wai rago akwai na dubu ɗari takwas rago Allah ya tsawai abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wani bayani ne da nake so to mutane su fahimta to kamar yin da wannan da na na haka wani bin ke ta wannan kai na kaza ya ce ya da kudi na kai na kaza ya ce na kamar jayayya ce amma ina cikin kamar fahimta sun ka tabbai
Allah ya sa ina yin zuwa don a koya mana haka a zamanin su zamani ne da aka gina a cikin saboda idan an rasu ta musu wani sai su aikata su ne yanzu ana yi da yadda za su ba wai don su suna ta da annabi wannan wannan bayanin kuma kana da wannan kilasi muka yi da muka zo saboda matsalar shi aure bin al-asri ya fito da wannan matsala abinda alaji yi karin bayani jin sai kamar lafi na fito da wannan matsala cewa idan abin ya zo kansa habbai kaga nan anan aure bin al-asri ai annabi yana ce mai yi kaza yana cewa ya rasulullah shine muke cewa a fasar da murabi ce ai yayi yayi da annabi ina yawan faɗa wannan cewa ba jayayya bace sai ƙara fito mana da abin cewa duk lokacin da irin wannan ta faru Allah yakan kimta wani sahabi wani abu ne domin wato dalilin sa a ba mu wani darasi shine kawai amma ba wai dan rashin biyayya ba rashin biyayya ne Allah ne zai fara bayani cewa yayi rashin kunya Allah ya maka kaza domin a lokacin wahayi na sauka saboda haka ba da rashin biyayya duk lokacin da wani abu ya faru tsakanin sahabbai da wato annabi alaihi salatu wasalam ai mun ja faɗa mun ba da misali a suratul azab tafsirin la la si ko wannan zati cewa lokacin da aka zo wajen fatu bin yaman yake cewa annabi alaihi salatu wasalam yake wa daidai ya dubo mana halin da kurai kafirai suke ciki aljanna ta tabbata gare shi ba wanda ya dace annabi ya kuma sallah raka'a biyu cikin dare ana muku kun sanyi duk kowa ya kasa bacci saboda tsoro ya kuma jiwawa yake wa zai je ya dubo mana halin da kafirai suke ciki aljanna ta tabbata a gare shi suka yi shiru ba wanda ya tashi karo na uku ya kuma fada har sai da yake to gani gashi a aljanna wallahi wanda zai yi duk ba mu tashi ba a sai da annabi ya sallama ya biyo ya rika kallon su ya ce waye wannan ya ce umar dan kaddam wannan fa Usman bin Affan wancan ba Hudayfa yace yana zuwa kai na sai yace wannan Hudayfa ne yace ina ji ya faɗi juna na nake yace wallahi na san sai ya aika ni yace Ibnu Jawani yace ji yace to je ka dubo yace sai na miki yace domin yanzu umarni aka yi dan kuwa gara ba ka bonan za ake wanda yake so ya dauka wanda baya so ya bata domin suna gani a can a guraren aljanna nan da yawa kuma wasu duk an ba su tiket yawa to shine abin da muke bayani wasu duk da tiket din sa a hannu sannan kafiran nan sun zo su dubu goma su kuma su dubu uku ne ga burgiti ga sanyi mu kuma kun sanyi sannan suna hango wuta kala kala da su kunna na tukwane da su kunna unaba ana dabawa to na abin ya jefa mu ai Allah da kansa yake hunalika tuliyal mu'minuna wa juljilu Allah da kansa yace an jarrabe su mutukar girgizawa domin Allah wato tsoro ya shiga zukatan har sai da Allah ya kawo musu dauki to wannan shi Allah ya sa mu dadi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya biya kamar yadda muka faɗa a karatun mu na zera mun ga sati ne zuwa sallah ba karatu sai wani bayan take insha Allah ta'ala shi ma karatun da ya rage mana na gobe Laraba idan ba a yi ruwa ban an yi ruwa shi ba kaga sai bayan sallah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta Allah ya madaukakin sarki tsadar rayuwa da talauci da ake ciki Allah ka yaye mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وسال بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام ولن نسكي من وسيا دعوئنا لكي الا تبيع وتبقاتنا masu jarrabawa makarantu Allah ka agaza mu waɗanda suka gama Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kowa gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗannan matasa da wa guguwar zamani ta ɗibi su Allah ka kwato mana muna roƙon Allah madaukakin sarki duk wanda za su shiryu a cikin su Allah ka shirya mana waɗanda ba za su shiryu ba a cikin tamorawa Allah kai mana magani Allahumma khudna siyatina ila ra'atik wa la takilna ila anfusina la mata'in aw qalla min dhalik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.